إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 19 ga watan jumadal akhira shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan janairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 108 daga cikin jerin giyar darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah asali yayi shi ne dan bayyana tafarki madaidaici musamman game da fassara ainihin nassoshin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wadanda ke da alaka da ahadisus sifat amma a bisa dabi'a da tsarin Ibn Taymiyyah yana yawaita sakin layi da wato istitaradin matsaloli don haka a yanzu yana mana tattaunawa mai tsayi akan abubuwan da yake ɗaukowa daga littafin abul qasimul kushairi wato ar-risalatul kushairiya inda yake mai da martani akan maganganun da suka shafi tafarki na sufaye da gyaran zuciya har yazo kan bayani akan wata mas'ala da ke da alaƙa da arru'ya wato ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira. Wannan matsala ce muka fara karantawa, za mu tashi a inda yake cewa daga inda yake cewa kama ja a fil hadithin ladhi rawahu nasa'i wa ghayruhu an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq ahyini ma kanat al-hayatu khayran li وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النذر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ربنا بزينة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين مهتدين wannan addu'a ce daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn timiya ya kawo ta dan yin hujja akan tabbatar da ganin Allah subhanahu wataala abinda lafazin addu'ar ke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ya Allah ina roƙonka ina tawassuli da siffarka cikin siffofinka iliminka na gaibi da ƙarfin ikonka akan halittu ya Allah ka rayar da ni in rayuwata ce alkhairi ya Allah idan ba rayuwata ce alkhairi ba mutuwa ta ce alkhairi Allah ka ɗauki rayuwata akan alkhairi wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutum ya yi ta a lokacin da rayuwa ta masa kunci ya fara tunanin ma ya cire rai daga rayuwa ƙaunar da yake yi ta rayuwa wadda ɗabi'a ce ta ɗan adam ta bar jikinsa ta bar tunaninsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka khashyatika fi khashyataka fil ghaibi wa shahada Allah ina roƙonka ya Allah ka bani abin nan wato siffa ta tsoronka fil ghaibi wash shahada a koye da asarari sanda nake a tsakankanin mutane da sanda nake ni kadai Allah ka sa dinga jin tsoronka was'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war rida Allah ina roƙonka ka bani gamdakatar da faɗan gaskiya a cikin jin daɗi ko fushi kar soyayya ta sa na ki faɗan gaskiya hakanan kada fushi ko kiyayya ya hana ni faɗan gaskiya wa as'aluka al-qasda fil faqr wal ghina Allah ina roƙonka ka mun baiwa da tsaka-tsaki wajen fuskantan rashi ko samu wato kada rashi talauci ya sanya ni na fandare ko wadata ta sanya ni ne albazaranci ko ne girman kai ko na rena mutane yace wa as'aluka Allah ina roƙonka na'iman la yanfad Allah ka min ni'ima wadda ba ta yankewa wa qurrata ainin la tanqati Allah ka sanya ka sa mini sanyin ido wanda shi ma baya yankewa wa as'aluka riba ba'da al-qada Allah ina roƙonka ka bani zuciya mai yadda da abin da ka kaddara mini wa as'aluka bardal aishi ba'da al-maut ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da sanyin rayuwa da dadin rayuwa a kabari bayan mutuwa wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika ya Allah ina roƙonka kamin baiwa da jin dadin kallon fuskarka ya Allah to wannan shine mahallin shahid din wasaluka shauqa ila liqa'ika fi ghayri darra'in mudirra Allah ina roƙonka ka sanya wa zuciyata kwadayin san gamuwa da kai gamuwar da zamu da kai ya Allah ya zama ba cikin wato darra cutarwa ko damuwa ba mudirra ko abu wanda yake mai cutarwa wala fitnatan mudilla ya Allah ina roƙonka karka sa na gamu da kai alhada ina cikin wata jarabawa wanda ta batar da ni Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah kai mana kulliya da kulliyar imani waj'alna hudatan mahdudi Allah ka san ya zama mu zama shiryayyu masu shiryatawa wannan addu'a ce mai matukar gwadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashhadu a cikin ta shine fadin sa wa as'aluka ladzatan nadri ila wajhika kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a dan neman Allah ya bashi ainihin wato falala ya ya sanya ya ga ya fuskar Allah wa fi sahih muslim wa ghairihi an suhaib an annabi sallallahu alaihi wasallama zo a cikin sahih muslim daga suhaib ibn sinan radiyallahu anhu wa ghairihi da wani littafin ma cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga annabi alayhi salatu wassalam qal annabi yace idza dakhala ahlul jannati aljannata nada munadi idan yan aljanna suka gama shiga aljanna ya Allah ka samu cikin su sai a sa wani mai shela yayi shela yace ya ahlul janna ya ku yan aljanna inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu ya ku yan aljanna akwai wani alƙawari da Allah ubangiji yayi muku yanzu yana so ya cika muku alƙawarin fa yaquluna yan aljanna su ce ma huwa wani alƙawari ne sai ya ce su ce alam yubayyidu wujuhana bayan Allah ya haskaka fuskokin mu wa yusaqqil mawazinana bayan kuma ya cika mana mudun mu sun yi nauyi wa yudkhilal janna ya shigar da mu aljanna wa yudkhilal janna ya shigar da mu aljanna wa yudina minan nari wayujirna minan nari bayan Allah ya tsiratar da mu daga wuta me ya rage mana kuma qala sai wannan mai shela cikin malaiku yace fayakshiful hijaba fayanduruna ilayhi me ba riwaya yace sai Allah ya yaye hijabin da ke tsakanin shi da su ɗan aljanna Allah ka samu cikin su sai su ga Allah fama atahum shay'an ahabba ilayhim minan nadhar ilayhi babu wani abu da Allah ya ba yan aljanna wanda ya kai soyuwa zuwa gare su fiye da wannan ganin Allah shi sa mai waka yake cewa fayan sahun na'ima fayan saunan na'ima idza ra'au sai su manta gaba ɗaya duk ni'ima aljanna sai su ga ashe ba ni'ima bace ma'ana idan ka kai ni'ima ta kololuwa sai ka ga ta da ashe wasa ce idan ka kai mataki na gaba sai ka ga ashe na bayan ba mataki ne na ɗaukaka ba to idan ɗan aljanna suka ga fuskar Allah mai albarka mai daraja sai gaba ɗaya su ga duk abin da suke ciki na ni'ima ashe ma ba ni'ima bace ga asalin ni'ima na Allah ubangiji ka samu cikin da za su samu wannan rabauta wannan ma hujja ne akan tabbatar da ganin Allah a lahira bayan an shiga aljanna kullama kana shay'u ahabba kanat al-ladhatu nabila binaylihi a'ba yace dama duk kuma sanda abu ya zama ya fi soyuwa a zuciyarka sai ka ji samuwar shi tafi maka dadi fiye da samuwar wani sa yace wa hadha muttafaqun alayhi bayna salafi wal a'immati wa mashayikh at-tariq wannan abu ne da aka ittifaki a kansa tsakanin magabata da limaman musulunci da shehunan ɗariku kama ruwaya anil hasan al-basri annahu qala kama yadda aka ruwaito daga al-hasan ibn abi al-hasan al-basri yana cewa Allah ya gafarta masa yace law alima al-abiduna annahum la yarawna rabbahum fil akhirah la zabat nufusuhum fid dunya shawqan ilayhi da masu bautar Allah za su sani cewa ai ba za su ga Allah a lahira ba to da zukatansu da rayuwarsu ta narke a nan duniya saboda kwaɗayin ganin Allah wannan wannan zance na Al-Hasan al-Basri yana cikin littafin As-Sunna da Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a da Al-Lalakayi a cikin Usul Itiqadi Ahlus Sunnah wal Jama'a sai dai isnadin ta mai rauni ne wa kalamuhum fi zalika kaseer maganganun ahlus sunna malamai suna da yawa game da irin waɗannan bale yace kuma haula'i alladhina wafaqu as-salaf wal a'immata wal mashayikh ala at-tan'um bin nazari ila Allah ta'ala waɗannan malamai waɗanda suka dace da maganar salaf suka dace da maganar limamai in mun tuna yana magana kan wasu wasu malamai da cikin ash'ariya da wasu kirak amma a wajen magana game da ganin Allah to su sun dace da abin da salaf suke akai sun dace da abin da limaman musulunci suke akai sun dace da magana wasu daga cikin shehunnan ɗari'u a can baya alan tana'um cewa za a ji da'i bin nazari ila Allah ta'ala wajen ganin Allah wa tanaza'u fi maslahatil mahabba a maslaha mas'alatil mahabba allati hiya aslu zalika amma kuma sun yi sabani game da mas'ala ta ƙauna da ake wa Allah wanda ita ƙaunar ita take jawo shauƙin son ganin Allah din fa zahaba tawa'if min almutakallimin wal fuqaha ila anna Allah la tuhibbu nafsuhu wasu daga cikin malaman fiqh musamman wanda suke bin tafarkin almutakallimun masu bin tafarki na asha'ira ko maturidiya ko makamantansu sun tafi zuwa ga cewa Allah ba a cewa ana son shi wa innamal mahabbatu mahabbatu ta'atihi wa ibadati suka ce a'a wai san biyayya ne ga Allah san da'a ne da ibadar Allah ba san shi Allah ba wa qalu suka ce huwa aidan la yuhibbu ibadahu almu'min suka ce shi ma Allah baya san bayi wa inna ma mahabbatuhu iradatuhu lil ihsani ilaihim wa li isabati suka ce san san da Allah yake bayi shine nufin da Allah yake yi na kyautata wa bayi nufatar da Allah yake na baiwa bayi ladan ayyukan da suka yi wannan shine san da Allah yake musu ba wai so ne irin na shiga zuciya ka ji kana son abu a zuciyarka ba suka ce saboda wannan so din yana da siffa ta dan adam kuma bai yiwa a siffanta Allah da siffa irin ta dan adam sun manta cewa Allah siffofin shi daban da na dan adam koda lafazin ya iri ɗaya ma'ana ta bambanta wa dakhala fi hadha alqawli man intasaba ila nasr as-sunnati yace akwai wanda ma suke masu taimakon sunna ne da rayata da ainihin ba ta kariya su ma suka shiga wannan min ahlil kalami daga cikin mabiya mazhabi na ilmul kalam hatta waqa'a fihi ta'ifatun min ashabi malik wa shafi'i wa ahmada yace kai akwai ma malamai waɗanda suke malamai ne sanannu a cikin musulunci suna bin tafarkin al-Imam Ahmad ibn Hanbal ko Malik ko Shafi'i su ma sai da suka fada cikin irin wannan ainihin tarka-tarka yace kalqadi Abi Bakr والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال هؤلاء سيبقى مثالي daga mazhaba daban-daban kamar alqadi abubakar shine muhammad ibnu at-tayyib ibnu muhammad abubakar al-baqil lani kenan wanda ya rusika ta 403 alqali ne kuma mashhurin malami abqari cikin malamai kaga ba ash'ari wal qadi abi ya'la da Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn Abu Ya'la wanda yana bin tafarkin mazhabin Ahmad ibn Hanbal ne amma shi ma ba ash'ari ya rasu a shekara ta 400 ne da ainihin wato 58 sannan wa Abul Ma'ali al-Juwayni da Abul Ma'ali Imam al-Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta hudu ne da saba'in da takwas Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu kaga waɗannan malamai dukkaninsu kowa na dangantuwa ga wani mazhabi cikin mazahibu kamar abul ma'ali yana dangantuwa ne ga shafi'iyya kamar alƙadi abu ya'ala yana dangantuwa ne ga mazhabin ahmad ibn hanbal hakanan kuma alƙadi abubakar baƙillani shi kuma yana dangantuwa ne ga mazhabin ainihin al-imam malik amma dukkaninsu kuma mashahuran malamai ne cikin asha'ira wanda suka yi zurfi akan wannan ainihin tafarki وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال وقريتا cewa ba a kauna Allah Allah baya kauna cewa kaunar da bayi suke wa Allah biyayya Allah ita ce kaunar kaunar da Allah yake ma bayi shine san da yake ya musu ihsani da sakamako da yake ba su malam yace wannan shine haƙiƙanin jahamiyanci da mu'tazilanci fa inna awwala man ankara al-mahabbata fil islami al-ja'd ibn dirham domin farkon wanda ya fara inkarin ƙauna a cikin musulunci shine ja'adu ɗan dirham ɗin nan maula maula ɗin nan wanda shi ne aka ce malamin da ya horar da Marwan dan Muhammad halifa na ƙarshe na Banu Umayya shine farko wanda ya fara fito da magana akan khalqul Qur'an daga baya wasu suka ainihin wato jagoranci abu amma a gunshi aka fara jin wannan magana to wanda mun mun ji zai zo ambata mana anan gaba kaɗan game da kashi shida akai ustadul jahm ibn safwan wanda shine malamin jahm dan safwan jahm dan safwan arrabisi mutumin khurasan wanda shi ake ake danganta wannan akida ta jahamiyya masu inkarin sifat masu kareta siffofi masu ainihin wato kareta duk wata siffa daga cikin siffofi ko mata tawili waɗannan mutanen su ne asalin masu inkarin wannan abu don haka wanda yake musu wanda yake bin su akan wannan kaga ya bi tafarkin ko da shi ba bajahami bane amma dai wannan aqida ta jahamiyanci fa bahabihi Khalid ibn Abdullah al-Qasri wanda shi jahamu dan Safwan Khalid ibn Abdullah al-Qasri gwamnan Iraki zamanin sarakunan Bani Umayya su Abdul Malik dan Marwan da su na bayan shi su Sulaiman da da da da, da makamantansu wanda banasibi ana tuhumar shi da nasibiyanci kamar yadda zabi yake faɗa wannan ya daga cikin ƴan hasanat ɗin shi ƴan kaɗan sarki ne jabberi shi ma to shi ne ya layye da shi wa qala yace ya ayyuhan nas dahu ku je ku yanka layyaku taqabbala Allahu dahayaku Allah ubangiji ya anshi layyaku inni mudahhim bil ja'd ibn dirham ni zan yi layye da ja'd dan dirham innahu za'ama anna Allah lam yattakhid ibrahima khalila ya ce wai Allah bai riƙe Ibrahimu Khalil ba wala kallin Musa taklima kuma bai yi magana da Musa ba thumma nazala sannan ya sako daga kan munbari fa zabahu ya yanka shi nan take Khalid ibn Abdullah al-Qasri kamar da muka ambata ya rasu ne a shekara ta 94 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan waqi'a ce mashhuriya jama'a waqi'a ce mashhuriya in an tuna mun karanta ta a baya kuma mun dai taliki akan ta ba ba mai yawa ba a takeice al-imamu Usman ibn Sa'id al-Dari shine ya ruwaito wannan kissa a littafan shi guda biyu akwai littafin Ar-Radd ala Bishr al-Bishr da kuma da kuma Ar-Radd ala al-Jahmiya shi kuma Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin Khalqu Af'al al-Ibad littafin sa na aqida da kuma a cikin littafin sa At-Tarikh al-Kabir ta hanyar al-Imam al-Bukhari da isnadi irin nashi Ibn Asakirin ya ruwaito a Tarikh Dimashqa hakanan al-Khallal a cikin littafin as-sunna haka nan al-imamu abubakar al-ajuri a cikin ash-shari'a haka ibn batta al-ukbari a cikin al-ibana haka nan al-khatib al-baghdadi a cikin tarihu madinatus salam haka nan al-imamu ibn jawzi a cikin al-muntazam fi tarikh al-muluk wal umam da wasu malamai da dama sun rawaito shi to a cikin dukkanin isnadojin wannan riwaya duk inda aka waiga aka waiga tana biye ta kan wasu mutane guda biyu ɗane da mahaifinsa abdurrahman dan muhammad dan Habib Abdurrahman dan Muhammad riwaya daga baban shi Muhammadu dan Habib to waɗannan mutanen sune matsala shi Abdurrahman dan Habib kamar da Ibn Hazm ya faɗa a cikin ainihin wato al taqrib yace yace maqbul kaidan maqbul kuma shine inda al mutaba sai wani ya rako shi shi kuma baban nashi ba a san shi ba majhuli ne yana daga cikin waɗanda Ibn Ibn Hibbana ya kadaitu da amincewa da su a cikin littafinsa Aftiqatu wanda zance ne an shayi shi ma wannan don haka zaka ga isnadin da ya ta fuska isnadi bai inganta ba wannan kaulan wahidan haka yake to ta fuskar kuma wato shaharar magana a bakin malamai dukkanin malaman da tun daga waɗanda suka ruwaito da isnadoji da sauran malamai da suka ambaci kissa a cikin littafansu babu malami ɗaya da ya tsayaye ta aliki da cewa magana ƙarya ce ko ba ta tabbata ba domin dai ya tabbata a tarihanci cewa Ja'ad dan Dirham kashe shi akai ko mun gane hukuncin kisa akai masa yanzu misali ma ka ce ka kawo isnadi a wannan zaman da muke rayuwa cewa anini wani tsohon dan fashi din mana yara ai wani dan fashi anini ko in ya murne ko ai kashe shi akai ko amma yanzu ake da isnadi zuwa ga wannan kisa baka da wani baka da isnadi amma abu ne mustafi ko cewa dan hodiyo ya yi yaƙi da yunfa ɗan godiyo sun yi rigima da sarakunan gobir kana da isnadi zuwa ga wannan magana ba ka da shi amma magana ce mustafida la yumkinu inkaruha to don haka malaman musulunci ba su inkarin ta ba a'imma sun ta kawo ta cikin littafan su kamar ibn taymiya a nan wajen da wasu littafai nashi daban kafin shi al-baghawi a cikin sharh sunna ya ambaci maganar shi ma hakanan az-zahabi a cikin al a cikin sayar alamin nubala a cikin tarihul islam a cikin al'ulu a cikin kitabul arsh duka ya ambata haka na ibn al-qayyim a cikin ar-raddu alal jahmiya da cikin nuniya ma da inda yake cewa shakara shakara dhahiyata kullu sahibi sunnati yace lillahi darruka min akhi qurbani yace duk wani ahlus sunna ya gode wa wannan layya ya yaba ya sa albarka a cikin wannan layya da aka yi da zasu dirham ya ce alherin Allah ya kai gare ka ya kai ɗan uwana musulmi wanda ka yaba akan wannan ko ya kai a mai bin sunna wanda kake jin daɗin cewa an halaka wannan wannan fatacci kaga shi ma ya faɗa bai inkari ba haka na ibnu kasir a cikin al-bidayatu wan nihaya haka na al-imam ibnu hajar a cikin tabibu tarif haka nan a wurare daban-daban malamai da wane da wane da wane duk sun ta ambata to amma wannan zamanin da muke rayuwa malaman wannan zamanin waɗanda suka zama cikin waɗanda suka yi bincike da nazari akan matsalar to su ne suka fara rezin ɗin cewa to fa kissa fa bata inganta ba bata inganta ba aka fara shiga cikin shakku game da to ko a ci gaba da faɗanta ko a daina faɗa na fata mun gane wannan daga cikin su akwai ainihin Bashar Ma'ruf Awad a cikin tahqiqin sa na Tadibul Tadibul Kamal na na na na na, na Mizzi haka nan a wancan Sha'ibul Arnaud a cikin tahqiqin sa na nasu nasiru alamin nubala shi ma yi wannan magana haka wasu malamai cikin mustashriqun su kuma sai suka juye magana suka ce ai rigimar siyasa ce kawai sai wannan sarki da sarakunan banu umayya suka amfani da damar su suka kashe shi ba akan akida bane wannan magana ce ta sharri haka na shekul albani muhammad nasiruddin an mai tambaya akan algafata malam wannan labari yaya yake yace to wannan labari dai ya shahara a bakin a cikin littafin malamai magabata kuma ana faɗan shi ko da yaushe yace amma fa ta fuskar isnadi bai inganta ba da haka ya inganta bai inganta ba Allahu a'lam haka shi kwal albani faɗa wannan shine khulasa na tattaunawar da malamai suka yi akan wannan kisa wanda abin da zamu iya cira da ƙarshe shine lallai labari ne wanda yake mashahuri wanda yake sananne kabiran an kabiran amma ta fuskar isnadi to ba babu tabbas to da haka wannan ba iskari bane domin bai kawo wata sabon shari'a ba ba cewa aka yanzu shikenan kowane sarki ya nemi wani dan wani batacce ko dan bid'a ranar sallah ya yanka shi ba haka aka ce ba don wannan Khalid ba Ibn Abdullah al-Qasari ba sahabi bane ba tabi'i bane karkari a ce atba'u tabi'i ne shi sannan kuma ba mutum ne ma wato mai nagartar da ake karban ilimi a gunsa malamai sun rasa bai cikin cikin masu rauni cikin maturukai saboda batancin akidarsa yana daga cikin mutane masu batacciya akida wanda suke jin haushin ahlul baiti suna musu batanci da haka ba mutumin kirki bane balla tana ce za yi aiki da aikin sa ba wata shari'a ce ya kawo ba ko wani abun koyi amma dai wannan kawai saboda muhalli ne na karantarwa kuma nan mu 'yan makaranta ne mu ɗalibai ne ba ba taron wa'azi ba ne da haka zaka ji ba a yin kambara ai ko kawai ana da yin karatu ne a natsi to shi sa muka tarsasu zuwa ga ambaton wannan matsala na san a can baya don ga ku tunawa a cikin iktida'u mun taɓa yin magana kutan kucin wannan wallahu ta'ala al to wannan dai shine a takeice abin da malamai suke fari akai to sai mu je yake cewa an yanka shi a wannan rana ta sallah wallazi dalla alaihi kitabu was sunna wattafaqa alaihi salaful umma yace abinda alqur'ani da sunna suka nuna kuma abinda salaf malaman salaful ummati wa a'immatiha malaman da da limaman musulunci haka ce salaf din kan sai daga ce salaf yana nufin sahabbai da tabi'ai a'imma kuma sune malaman da suke bayan waɗannan wanda su ba sahabbai bane ba tabi'ai ba amma sun bi tafarkin su sai ka fara tunanin su Maliku su Ahmad ibn Hanbal su Shafi'i su su su Imam al-Bukhari sai saka dan Rawiya su Auza'i da makamantan su waɗannan malaman su yake nufi da imma da sanda yace imma su yake nufi wa jami'il mashayikh tariq da kuma shehunnan tariqu nan kuma suka fara tunanin su irin su Ruwaimu irin su ainihin wato Sari irin su Rabi'atul Adawiya waɗannan shehunnan da annallaha yuhibbu wa yuhabbu Allah yana so kuma ana son sa wa hadha wa li hadha wa hum ala zalika man tasawwafa min ahli kalam zaka sufaye cikin ahlul kalami sun yarda da wannan ka abul qasim al-kushairi mai littafin nan kenan wa abi hamid al-ghazali da imam al-ghazali wa amsalihi ma da wasu su wa nasara zalika abu hamid fil ihya wa ghairi abu hamid al-ghazali ya goyi bayan wannan ra'ayi a cikin ya ulumuddin ya tabbatar da cewa lalle ana san Allah kuma Allah yana so da wani tafin nashi daban wa kadhalika abul qasim zakara zalika fi risalati an tari ala tariqat sufiyya hakanan abul qasim al-kushairi ya ambaci wannan magana anan cikin ar-risalah al-kushairiyya da irin sanan yan dariqa sanan sufai kama fi kitabi abi talib al-makki al-musamma bi qawtil qulub kama littafin abu abu talib shine muhammad ibnu abdullah ibnu atiyata abu talib al-makki in kaji an ce kala abu talib a cikin magana ta ilimi to ba abu talib wancan ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su guda uku mun yi magana a baya daga cikinsu akwai wannan abu talibin al-makki muhammad ibn abdullahi ibn atiyya mai littafin qautul qulub fi mu'amalati al-mahbubi wa wasfi tariqi al-muridi ila maqami at-tauhid ce sunan tabo qautul qulubi abincin zukata fi mu'amalati al-mahbubi wajen hulɗa da abin kauna wa wasfi tariqi al-muridi da siffanta hanyar mai neman ila maqami tauhidi mai neman ya isa zuwa ga matsayin ta Allah zafi ne na na na tazkiyatun nafs wato na na tarbiyyar zuciya amma akwai amat da yawa a cikin sa wa Abu Hamid ma kaunihi taba fi zalika sufiyata istanada fi zalika lima wajadahu fi kutubil falasifa sannan shi al-Ghazali da gaskin abu da ya samu na matsala tare da cewa ya tafi akan cewa lalle ana kaunar Allah kuma Allah yana kauna amma wajen kafa hujja mai kuma kafa hujja da abinda malamai suke kafa hujja sai kafa hujja da falsafa da abinda ya samu daga su aristo daga su aflatun da makamantansu kaga inda ya samu matsala kenan kamar yadda ma littafin na gazzali in an tana wani darasi a baya mun tattauna wannan shi ma littafi ne wanda yake da hadari kwarai musamman ga mutumin da bai kware ko ya goge akan akida ko ya san shige da ficin mas'aloli ba saboda za a kawo magana mai kyau amma sai a kafa mata hujja da wani abu wanda yake ba abu ne karɓaɓɓe ba abu ne mara mara karbuwa yace a min isbati min isbati nahu zalika da wajen wajen wato abinda falasifa suke na tabbatar da irin wannan haitu qalu su suna cewa ne ya ashaqu wa yushaq ana ma Allah ishqu shi ma yana yin ishq kaga shi kuma al ishq shine so wanda ya wuce iyaka so wanda babu al qastu a cikin sa so wanda yake sanya mutum cuta ya sanya wa mutum cuta a zuciyarsa ya kautar da mutum daga tafarki madaidaici a aikinsa shine abin da Ibn Qayyim ya kokarin yin mu'alaja an tafi shi adda'u dawa cuta da magani domin tambaya ce aka yi masa akan cewa wani ya shiga cikin cutar kauna hatar ne mata halakar da shi ma'ana mutum ya dinga yin so baya duba abin da shari'a ta yadda a yi game da mas'alar su shine al-ishq kaga wannan kuskure ne amfani da wannan lafazi a game da haƙƙin Allah subhanahu wataala sannan mutum kuma musulmi idan ya bari wajen kauna maimakon ya tsaya a matakin mahabba ya kai ga matakin ishku da ya samu cuta daga cikin tutukan zuciya wanda kuma tana iya naso zuwa ga gaɓoɓinsa da ayyukansa a kuma kan ta wannan tafi na ibul qayyim wato adda'u wadda wa littafi ne mai matukar amfani kwarai da gaske wajen jallin zamun bawa daga wuce makaɗi da rawa wajen sakiwa zuciyarsa da jikinsa ragamar tafi da ƙauna. Waƙad basattu alkalama fi hadhihi mas'alatan mas'alatin azima fil qawaid al kibar bima laysa hadha mawdi'u. Ibn Taymiyyah kenan. Kowace mas'ala da littafinta. Shi to wannan mas'ala ta batu akan ganin Allah da abin da yake tabbas da abin da za a mai da martani ga masu ƙaryatawa da inkarin da za a yi ma masu faɗan hujja mara kyau a kai yace na tattauna su a littafi na mai suna alqawaid alkibar ibn taymiyyah na littafi yana a cikin majmu'ul fatawa wanda yake magana akan alqawaid alfiqhiyya alkhamsa alkhams alkubra ka'idojin fiqh guda biyar din nan wanda suke sune a a tushen fiqh wa ma yatafarra'u anha min alqawaid da abin da ke resantuwa daga su na ka'idoji wanda sune al'umur bi maqasidiha da kuma ka'idan ad-dararu yuzal da ka'idan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir da ka'idan al-'adatu muhakkima ko muhakkama da kuma al-yaqinu la yazulu bishak wannan sune ake cewa al-qawaidul khams al-kubra duk fiqhun da ake ginawa a cikin musulunci duk wata ka'ida ko wata mas'ala to tana koma zuwa gare su ne ko zuwa ga wani reshe da yake koma zuwa gare su al-umur bi maqasidiha dukkanin al'amura ana hukunta su ne da niyoyinsu sannan al'addarar yuzar duk wani abu mai cutarwa shari'a tana ƙoƙarin kau da shi ne kai cutar da mutane tsawon abinci ne ko abin sha ko wurin zama ko makamanta sannan kuma sai ka'idar cewa almashaqqatu tadlibu taysir duk kunci to yana jawo ai sassauci inda aka samu kunci to shari'a za ta kawo abin da zai bada sassauci sannan sai kuma ka'idar cewa al'adatu muhakkima ko muhakkama da ana karanta shi haka ita al'ada ana daukar ta ayi hukunci da ita ko ita al'ada tana yin hukunci akan abin da ya shafi mu'amalar mutum sai kuma ka'ida ta ainihin wato al-yaqinu la yazulu bish-shakk duk abin da yake tabbas ba a kauda shi da abin da ake da shakka akan sa Ibn Taymiyyah a cikin irin maganganun da yake yi kamar yadda ya saba ya saki lamba nan ya saki lamba can har ya kai ga yin wannan zancen baya ga nan din ma yayi wannan magana a wasu wurare daban-daban kamar a cikin risalar shi as-safadiyya kamar a cikin ar-radd ala al-misriyin wannan raddi da ya biyo bayan rubutun da yayi na al-hamawiyya sai dai shi littafin abin nan ar-radd ala al-misriyina ya bata abinda aka samu bai wuce 1 bisa 5 din shi Allah ya samu dace وقد قال الله تعالى يحبهم ويحبونه وكاجه حجة me yasa aka ce ana san Allah shi ma yana so saboda Allah ne ya faɗa haka yace yuhibbuhum Allah yana kaunar su wa yuhibbunahu su ma suna kaunar sa wa qala ta'ala Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah masu imani suna da tsananin kauna ga Allah wa qala Allah ya saki cewa ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi in ya fi soyuwa gare ku fiye da Allah da manzansa duk wannan ayoyi da irin suna nuna ana son Allah kuma shi ma yana so wa fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ya zo a cikin bukhari da muslim daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama annabi yace salatun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda biyar sorry guda uku wanda ya zama yana da su to wannan ya samu zaƙin imani mun ji wannan hadisin a baya zaƙin imani shine wato wani daɗi da zaka ji a cikin zuciyarka da wata natsuwa wanda imani ke sanyawa wani kwanciyan rai wata natsuwa wata ɗuma'anina ɗin nan Bukhari ya mushi babu halawatul iman daɗin imani zaƙi sweetness da ke cikin imani to mutum yana samun su idan ya samu abu uku na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ya zama ya fi ƙaunar Allah ya fi ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk abin da ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama kuma duk wanda zai kaunata kaunata addini ya kaunace shi ne don Allah wa an yakraha an yarji'a fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kuma ya ji yana kyama yana kin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsayarta da shi daga kafirci kama yakrahu an yuqdhafa fil nari kamar da yake kin da kyamar a kai shi wuta to kaga daga cikin waɗannan uwa da ke samar da daɗin imani akwai wato ya zama yana yana san Allah da manzon Allah fiye da komai wal maqsud huna anna haula'i mutajahhima min al mu'tazila wa muwafiqahum yace abin nufi anan shine kaga waɗannan wanda suka shiga cikin jahamanci daga cikin mu'tazilawa da wasu su wa man wafaqahum da wanda ya bi su akan wannan ra'ayi nasu alladhina yunkiruna haqiqatal mahabba waɗannan da ke inkarin asalin ƙauna yalzamuhum an yunkiru talazzuza bin nazari ilai ya zama wajibi a kansu su ƙaryata cewa su ƙarfi inkarin jin daɗin ganin Allah to kuma ba su inkarin wani ɗan ba wani ya zalai tafi da hakikata inda hum illa tana'um bil akli wa shurbi wa nahu zalika dan haka abun su su abun su babu wanda abu da za a kira da daɗi a aljanna in ban da ci da sha da makamantarsu kamar irin daɗin duniya وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها wannan kuma magana ce ta barna Qur'ani ya tabbatar da barnata sunna ta tabbatar da barnata sannan ainihin maganganun malaman farko da shehunnan malamai na baya fa hadha ahadul hizbaini al-ghalitayn to kaji nau'i na farko sashe na farko na ƙungiyar da ta kuskure wajen batu game da ganin Allah wanda ita ce ta magana akan ta wal hizbu thani bangare na biyu tawaif min al mutasawwifa wal mutafakkira wal mutanassif wasu kungiyoyi wasu sasannin jama'a cikin al mutasawwifa wanda suka kutsa cikin sufanci wal mutafakkira wanda suka kutsa cikin almajiranci da muridanci wal mutanassika wanda suka kutsa cikin yawan ibada وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي ينتعم بها سنداتي رسوء كنشوا محبة تبا قومي بشي إلا وأن أبوبوا وأن لأينهم واتو أكي ين أكي جن دائر يتنعم بها المخلوق وأن دان أدم yake jin dadin su ci da sha da wurin kwana mai kyau da abun kwana mai kyau da tarayyar jinsi wannan abun dan adam yake yake yake a morewa da su in ka lissafa su ba ta kudin zina lillahi hubbu shawati minan nisa'i zuwa karshen su yace walakin wafaqu salafa wal a'immata ala isbati ru'yatillahi sai dai sun ainihin wato dace da malaman farko a wajen tabbatar da ganin Allah wattana'um bin nazari ilayhi da kuma cewa ganin Allah din idan an ga Allah za a ji ni'ima wa asabu fi zalika kaga anan sun dace kaji irin adalci ibn timiya ke wasaru yatlibuna hadha na'ima sai kuma suka zama suna kokarin ya za a yi su samu wannan ni'imar wa tasmu himmatuhum ilai suna da kwazo mai girma wajen neman su ga cewa sun yi aikin da zai kai su zuwa ga ganin Allah da jin daɗin ganin Allah wa yakhafuna fawata kuma suna tsoratar wa kansu kada su yi asarar wannan falala wasar ahadum yaqulu har sai kaji wani a cikin sufaye yana cewa ko cikin muridai yana cewa ma abattuka shauqan ila jannatika ya ya Allah ni ba ina bauta maka ne dan ina san aljanna ba wala khawfan min narika ni ba ina bauta maka bane ya Allah wai dan ina tsoron wuta walakin li anzura ilayka ni kawai ina bauta maka ne dan in samu unganka au ijlalan laka ko kuma ina bauta maka ne kawai dan ka cancanta abota maka ina jin kowa ya taba ji wannan magana a bakin dalika magana ce mashahuriya a cikin maganganun su su suna ganin wannan ai su su ba ga magaran mutane bai wanda za su ce wai wai suna bauta ne dan neman aljanna suna bauta ne dan tsoron wuta suna kin yin fasikanci da barna ne dan tsoron azaba Allah a'a su kawai dan suna san Allah ne ko don suna ganin girman Allah shi sa kawai suke har sai su dinga kwatance cewa wai yanzu ne kamar ɗanka in za ka aike shi shin sai ce sai ka sallame shi ai zai je ba ba don neman wani abu da za ka ba shi sai don girmamawa ta tsakanin ɗa da uba sai don ƙauna ta tsakanin ɗa da uba kaga wannan Allah ya ce fa tadribu lillahi misal kar ku bugawa Allah misalai sannan kuma shi Allah ne da kanshi ya bada labarin cewa ayi kaza in ba ayi ba zai yi kaza a bar kaza in ba a bari ba zai yi kaza kuma annabawan Allah ma abin da suke yi kenan suna jin tsoron wuta suna fatan aljanna kamar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin mu'adhu mashhuri na yin sallah din nan mai tsayi yace ala hadha nudandin da wannan ba kawai yace ni in nazo addu'a ina cewa ne Allah ka sani aljanna Allah ka tsiratar da ni daga wuta sai annabi ya ce to amma duk abin da kace muna yi na gunagunin mu abin da muke kenan kuma kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'a Allah ka tsare ni daga azabar wuta Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga azabar jahannama gashi nan abu da yawa Allah yace ya da'una na raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi suna roƙon mu suna bauta mana annabawa da Allah ya lissafa suna bauta mana raghaban saboda kwadayin ni'imar da ke wurin mu ji Allah wa rahaban da tsoron azabar wutar mu ji Allah kuma sun kasance masu tsoron mu to me ya wannan hujja babu sai wani ya kawai irin wannan magana kuma ya kafe akan cewa ita ce daidai don nan ma wai sauran masu yi dan aljanna da masu tsoron wuta wai waɗannan kawai suna yi ne dan kansu ba dan Allah ba domin wannan abin da suke yi su ne in sun shiga aljanna cin ribar su ne idan sun shiga wuta faɗuwar su ne dan haka suna yi ne dan kansu kamar mai yin kasuwanci ne da yake neman riba yake kuma takazantsan kai ya faɗi kaga duk waɗannan kwatance-kwatance ne waɗanda ba su ne hujja ba ga hujja a cikin alkur'ani ga hujja a cikin sunna amma sai a tsallaka su a kama kwatance yace wa amsalu hadhihi alkalimat wa maqsuduhum bidhalika talabu ma huwa a'la min al-akli wa shurbi wa tamattu bil makhluq suka ce su malam yace manufarsu shine wai suna so su samu abin da yake falala ce sama da ci falala ce sama da sha falala ce sama da duk wani jin dadin dan adam walakin amma yadda abin yake ghalatu fi ikhraj dhalika min al-janna sun kuskure wajen cewa a aljanna babu waɗannan ni'imomin ni'imar aljanna ba ita ce abin nema ba su ni'imar da suke nema tafi karfin aljanna wa qad yaghrituna aidan fi dhannihim annahum ya'buduna Allah bila hazzin wala irada sannan kuma za su zama suna da kuskure ta fuskar tunanin da suke cewa suna bautawa Allah bila hazzin ba dan neman wani abin da za su samu ba wala iradatin ba kuma dan nufata wannan abin ba wa anna kullama yutlabu minhu fa huwa hazzun nafsi da cewa duk abin da mutane suke nema na aljannatu suna nema ne dan kansu dan ransu kamar da muka ambata mutawahamu annal bashara ya'malu bila irada wala matluba wala mahbuba wa huwa su'u ma'rifatin haqiqatin su'u ma'rifati haqiqatin imani wad din wal akhirah suka riya wa ransu cewa ai shi dan adam yana iya yin aiki ba tare da ya nufaci shi ba tare da yana neman yin aiki ba tare da yana son yin aikin Malai ce wannan mummunar fahimta ne wajen sanin hakikanin imani da hakikanin addini da hakikanin al'amarin lahira. Wa sababu zalika anna himmata ahadihim almuta'alliqa bi matlubihi wa mabudihi wa mabudihi tufnihi an nafsi. Me ya jawo sufaye zuwa ga irin wannan kuskurantaccen tunanin? Shine ɗayan su idan ya himmatu da al'amarin abin neman sa, idan ya himmatu da al'amarin abin ƙaunarsa, idan ya himmatu da al'amarin Allah abin bautarsa, to wannan himmar takan ainihin mantar da shi kansa. Tufnihi an nafsi takan yi sa ya zama bai tuna da kanshi kwata-kwata a ta laye shi'uru bi nafsi yi irata. Ha baya jin komai a jikinsa, zai dana shi'uri irin na lafiyayyen mutane, zai dana rayuwa irin ta lafiyayyen mutane, zai zama baya jin wani abu da mutane suke ji. Hatta la yashuru bi nafsihi wa iradatiha fa yadhunna annahu yaf'alu bi ghairi muradin sai dauka yana yin abin da yake ba tare da yayi nufi ba wallazi talabahu wa allaka bihi himmatuhu huwa ghayatu amri muradihi wa mabubihi matlubi abin da yake nema din nan ya rake zuciyarsa da shi wannan shine asalin abin neman sa yana nufin ya mana bayani ne akan me yake sa ka ga mutum wai a ce gashi sufi ne ko zakiri ne ko muridi sai ga ya fara fita daga hayyacinsa ya zama wani ya zama wani sukurtacce haka ya sukurkuce bai damu da abinci ba bai damu da sutura ba bai damu da duk wani abu da mutane suke damuwa da shi yana magana ma wani lokaci zaka kaman yana yin yana yin yana yahazi kaman yana yin surkulle ko yana yin magana ta mara hankali ko wanda kaman ya shawo to wannan karfin kaunar da ya sa wa zuciyarsa ne har ta wuce kima ita take sarrafa shi take juya shi zama bayi da wani saiti akan abubuwan da yake yace wa hadha ka hali kathirin min as-salihin was-sadiqin wa arbabil ahwali wal maqamat wannan shine halin da dama daga cikin bayan Allah na gari daga cikin masu gaskiya daga cikin kuma ma'abota ahwalu da maqamat yakunu li adihim wajdun sahihun wannan su yana samun wajdu mun yi magana akan wajdu a baya shine wato bujurowar wannan tunanin da zai ɗauki hankalinsa ya shiga cikin wani yanayi sahihi ingantacce ne ta gaske ne ya tuna ƙaunar da yake wa Allah ne ko ƙaunar da yake ganin Allah kawai sai ya suma wa zauqun salimun da kuma ɗanɗano mai kyau laisa lakin laisa lahu ibaratun tubayyinu muradu muradahu amma ba da zance mai kyau da zai faɗa abin da yake nufi saboda ya saba wa yadda salaf suke akai fa yaqau fi kalamihi ghalatun wasu'u adabin zaka sai ka ji kuskure da rashin ladabi a cikin maganarsa irin wannan maganar da suke na rashin ladabi ga Allah rashin ladabi ga Qur'ani rashin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu su da gaske abinda suke tunani a ransu abu ne mai kyau amma saboda ba su bi tafarki mai kyau ba wajen tsara wannan tunanin sai su magana banza ma'ana ai kaunar Allah da shauki zuwa ga ganin sa mun ji akida ce mai kyau amma sai suka gina ta akan raba ta da kaunar aljanna raba ta da al-rahba war raghba to wannan raba wanda suka yi sai ya tilasta musu su gina wata sabuwar fikira game da almahabbatu ila nazarillahi daga nan sai suka samu irin wannan yanayi shi ne zaka ji su suna maganganu marasa daɗi wanda ba sa iya maimaituwa ba za ka iya maimaita su ba yace wa in kana minan nasi man yaqau minhu ghalatun fi muradihi wa tiqadi duk da yake a cikin mutane akwai wanda tun asalin a nufin nashi ma mara kyau ne a cikin su ma'ana kamar da muka kwatance ran nan yanzu misali mutanen da suke shi'a kamar a kasashen mu akwai wanda har a zuciyarsa gani yake wannan abin da yake fa daidai ne shi yana kare ahlul baiti ne zai iya rasa rayuwarsa akai iyakar gaskiya shi kenan sau dama bai san addini ba daga gargajiya ya fito jahili ne bai da ma'auni sai ya gamu da wani batacce sai bataccen nan kawai mishi bayanin cewa wannan shi ne addini haka kirista akwai wanda da gaske iya aqidarsa abin da ya kudirce tsakanin shi da Allah tsakanin shi zuciyar shi shine cewa abin da yake faɗa na Annabi Isa an gice shi saboda zanuban mu Annabi Isa an dauke shi dan Allah ne Maryamu mata Allah ce da gaske iya abin da ran shi yake ga miki wannan shine kar ya kunu sadiqan fi mu'taqadi walakinahu khata'un fi nafsi amma kuskure to akwai kuma wanda dama can zandaka ya nufa yana sane a fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wannan galibi su ru'us din ne ru'us din ne suke zama wannan yanzu Abdullahi dan Salul asali abin da ya nufata dama shine bata munafurci ya nufata yana sanar cewa gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana da hikidu saboda an ki bashi mene shugabancin Madina to amma a cikin mutanen da ya gamsar da su cewa ku zo mu kare garin mu bai kamata mu bari baki suka suka mana garin mu ba akwai wanda tayuwa su ga eh gaskiya ne wannan kishin kasa ne haka yanzu mutanen da suka je suka anso Shi'a suka kawo ta Najeriya da suka je kwangila ce suka anso aka nuna musu za ku samu kuɗi za ku samu ɗaukaka za ku samu daraja za ku je ku yaɗa wannan baƙa aƙida mu kuma za mu ba ku duk taimakon da kuke buƙata na strategy na financial implication da sauransu kaga su ala ilmin suka bata bata suka nufata saboda neman duniya akwai su akwai shehunan da suka kafa ɗari'u sun kafa su ne dama don kawai su ci abinci haka masu kafa kungiyoyin addini a da suke kafa su dama sun kafa su ne kawai su ci abinci amma mabiyansu a da za su nufaci gaskiya haka jam'iyyun siyasa a da su kafa jam'iyyun siyasa za su kare interest ɗinsu ne kawai amma mabiyan fa sun san ga manifesto ne su ɗauka kai wannan fa za a taimaki al'umman mu da haka sai su shiga to shi ne abin da ibn tuma yake gaya mana anan cewa akwai waɗanda suke asali abin da suka nufata daidai ne amma hanyar ce mara kyau walakin aqaw min jati annahum ja'alu zalika kharijan عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك أمور منكرة saboda abinda suka bi faula illazina qalu misl hadha al-kalam idza anaw bihi talaba ru'yatullahi ta'ala sabu fi zalika masu faɗa wannan magana idan suna nufin ganin Allah yana sama da aljanna to sun sun dace walakin akhta'u amma sun yi kuskure min jihati annahum ja'alu zalika kharija anil janna suka ce ai ganin Allah ba aljanna bane aljanna ta waɗanda suke ƙananan masu bauta ne wanda suka yi dan kawai su su tsira to sun tsira an zuba su aljanna amma su manya wanda suke nufata Allah su suna da nasu mahallin daban wanda za a je ne kawai a tara su su dinga ganin Allah ba aljanna bane fa asqatu hurmata ismil janna suka wulakantar da daraja aljanna sai aljanna ba komai bace a irin su ba wata abin a zo a gani bane wala zuma min zalika umurun munkara daka munanan maganganu da dama suka biyo baya shi ne yana abin da yake faruwa yanzu a aikace da suka canza ma'anar ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka canza concept din philosophy da ke cikin ya ake ƙaunatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka canza shi aka mai da manzo Allah abin ƙauna kamar da ake ƙaunan kowane jiki ko kowane abin ƙauna yadda mutum ke ƙaunar ɗansa ko matarsa ko masoyiyarsa ko abin ƙaunarsa to sai aka mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar irin wannan ne sai aka yi ta faɗa maganganu irin waɗanda ake faɗa wa waɗancan ana danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu munkarin abubuwa da yawa kamar da ake gani a cikin waƙoƙi da zantuka na masu irin wannan ayyuka ƴan ushaku da makamantansu yace wa nadiru zalika ma zakarahu an shibli kwatankwacin wannan shine abin da shi al-Qushayri ya ambata daga Ash-Shibli rahimahullahu annahu sami'a qari'an yaqra'u minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah Allah yana masahabai tankiya game da yakin Uhud yace a cikin ku akwai wanda duniya suke nema yakin nan ganima kawai suke nema a cikin ku akwai wanda kuma su kuma shahada suke nema da yarda Allah da wannan shibli yaji wannan fasaraha sai yayi karaji wa kala yace aina man yuridullah to ina masu neman Allah mun ji waɗancan wato yanzu shi ya fi sahabbai baya neman irin nasu masu neman duniya da masu neman lahirar shi biya wuta da shi Allah kawai yake nema wa yuhmadu minhu kaunuhu aradallah ibn timiya ce to sai ai mushi yabo akan cewa eh ni fatar Allah abu ne mai kyau walakin ghalata fi dhannihi anna alladhina aradu al-akhirah ma aradu Allah amma yayi kuskure wajen kokarin da yake so ya raba cewa nufatar Allah daban da nufatar lahira a'a duk abu ɗaya ne wadil ayatu fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam alladina kawu ma'ahu bi uhud wannan aya kamar da aka sani cikin suratul ali imran ta zo ne batu akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo uhud tare da shi wa hum afdalul khalqi wannan sahabbai sune mafi falala halittu fa in lam yuridullaha afa yuridullaha man huwa dunahum kashibli wa amsalihi in kace su ba Allah suke nufi ba to yanzu kana nufin wanda ke kasa da su kamar shi shibli da wani su je su nufaci Allah kenan wa mithlu zalika ma a'rifu an ba'dil mashayikh ibn taymiya yace ni ma nan ibn taymiya na san wani shehu daga cikin shehunan da suke rayuwa a zamanin nan zamanin ibn taymiya kenan kaga sai bai ambace shi ba don babu bukatar sai ya ambace shi misalin da yake so ya buga yana so ya buga ne akan abu yace annahu su'ila marratan an qawli an tambaye shi game da faɗin Allah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna cikin tauba lalle Allah subhanahu ta'ala ya siya daga wajen mu'minai dukiyoyinsu da rayukansu cewa zai biya su da aljanna bi anna lahumul janna yuqatilu fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna har zuwa ƙarshen aya qala yace fa in kanatil anfusu wal amwalu fi samanil janna faru'yatu bima bima tunalu yace to in yazan Allah ya sai rayukansu da dukiyarsu kuma ya biya su da aljanna to shi kuma ganin Allah da me za a biya kenan fa bima faruqiyatu bima tunadu me za mu bayar mu ko mu samu ganin Allah fa ajabahu mujibun bima yushbihu hadha su'al sai wani mai amsa ya bashi amsa da abin da ya kama da wannan tambayar cewa to me kake gani kana gani akwai bambanci ne tsakani والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نئم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة abin da ya kamata mu sani shine cewa dukkan abin da Allah ya tanaji ma ainihin bayinsa na ni'ima na kallon Allah da abin da ba wannan din ba ba da sauran ni'ima fiha ma la ainur ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladatil sharibin da dukkaninsu da kuma lahum fiha ma yasha'una da irin wildanun mukhalladuna da din ni'imar da aka ambata ta ganin Allah din wuju yawma idin nadira ila rabbiha nadira ila rabbiha nadira da sauransu duk waɗannan a cikin aljanna zai aljanna shine wurin samu wannan ni'imar wanda bai shiga aljanna ba ba zai samu ganin Allah ba wanda ya shiga aljanna shine zai samu wannan falala ta ganin Allah Allah ka samu ciki yace fa huwa fil janna kama anna kullama tawa'ada bihi a'da'ahu huwa fil nar kama yadda kuma duk abinda Allah ya alƙawari na azabar da zai wa makiyansa kafirai da munafikai da fajirai da fasikai Allah ka tsiratar da mu daga azabarka to su kuma duka a wuta ake wa qala Allah ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ubangiji yace fala ta'lamu nafsun babu wani rai da ya san ma ukhfiya lahum abinda Allah ya taskace ya ɓoye na aljanna babu wanda ya san menene babu wanda ya san shi ya keke da keke min qurati a'yun na ababe masu sanya dadi a ido kaga abu mai dadi ka ji dadin sa to babu wanda ya san iya abin da Allah ya tanada wannan wato ana nufin duk da irin sunayen ababen da aka faɗa na ƴaƴa da mata da gidaje da karagu da ababen sha da ababen ci da cire gaba da kiyayya da aminci da za a samu a cikin aljanna to duka ya fi ƙarfin irin wanda kake tsaye na duniya da ka ba ɗaya ba irin wanda ka sani ba kuma gane shi ne falata alamu nafsu ma ukhtiya lahum ba irin wanda ka sani ba ya wuce ko kuma ta fuskar kamiya adadinsa da yawansa ya wuce abinda hankalinka ya sani na nan duniya amma hankalinka na nan duniya ta zai fahimci abin da za a ce mafi talauci a cikin 'yan aljanna shine mutumin da ya mallaki abin da ya ninka duniyar nan mulkin bareki mana duk wannan abin da ke cikin duniya na jin daɗi sai ka ninka shi kamar ninki goma ko shine shine arzikin mutum mafi talauci a aljanna to kaga wannan a kwakwalan mutane a duniya ba ta gane shine fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wata rai wani rai bai iya gane abinda aka koye ma 'yan aljanna na ababen jin daɗi zai bayyana mana wasu daga cikin nususu da suka tabbatar da haka za mu ji su a darasi na gaba insha Allah Allah ubangiji ka sa mu aljanna Allah ka tsayar da mu daga wuta Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka gyara mana ƙasar mu ka kawo mana alkhairi Allah ka ji kan magabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran ƴan uwa musulmi gaba ɗaya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum